أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وسفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة بودة ساكي حدوى أولنا مسلاتنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أيوم ريتل تنين أكو قوة رمضان شكرا تدبو إير تريه دا أربعين دا شدا أكو قوة مارس أكو قوة أكو كينا شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بير جيا موكوانا أكن آية تقوم شاء أكو تكي سورة الأعلى gaba ta ƙarshe ta ayar wato aya ta goma sha hudu zuwa sha tara suna abinda suka rage mana mu kammala wannan aya kuma karatu ne mai yawa karatu ne mai cikakken amfani mai tarin albarka muna roƙon Allah ya sare mana shi Allah ya sa idan mun karanta mu aiki da abinda muka karanta karmakallahu qad aflaha man tazakka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى حقيقة وندي تزكيه aflaha ya yi rabu wannan kalmomin biyu duka manyan kalmomi ne a arabiya da falah da taskiya alfalah sun ce kalimatun jami'atun li kulli khair dafi'atun an kulli shar alfalah kalma ce da duk inda alheri ke ta tattaro shi yana cikinta ta sannan duk inda sharri yake ta tukkuɗe shi baya kusa da ita baka da Allah ta ce kad aflaha almu'minun yana nufin mu'mine sun kubuta daga sharri sun samu alkhairi wa ma'anaha alfawz bil matlub wan najatu min al marhub abinda kake so ka samu shi a kayi rabu abinda baka so ka tunkuɗe shi nisance ka misalace kad aflaha man tazakka wanda ya taskiya ya rabauta menene taskiya zakka yuzakki zakatan ay tahara tsarkakewa kenan ko kuma zaka yazku zaka'an ainama wazdada ya daɗo ya ƙaru kenan to idan mun yi cikakken bayani game da taskiya za ku gane duka waɗannan ma'anonin na arabiya guda biyu suna cikin wannan aya sawa'un mun ce taskiya tana nufin tsarki ko taskiya tana nufin daɗuwar abu da ƙaruwarsa taskiya da tarbiya kalmomi ne biyu da ma'aunin su daya jigon su daya tafiyar su daya ma'anar su ma daya kad aflaha man tazakka wanda yayi tarbiyar rayuwarsa wannan yayi riba shi yasa Allah ta'ala ya dora wannan aiki akan manzansa laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أبونا فرقوا يكلم تأمنا آيوي أبونا بيو يزكيهم يمنا التربية shi yasa malamai suka tsananta ma waɗanda ke kushe sahabbai suka ce domin annabi ne Allah ya ce musu tarbiyya in ka kushe tarbiyyar su dawa kake duk wani basara ke misali ai takamarsa fadawansa ko takamarsa 'yan majalisarsa to in ka ce shugaban kasa mutumin kirki ne ma duk ministansa ɗan iska ne kaga da shi kake to wannan fa ya wuce nan malami da 'yan makarantarsa ne shekara ashirin da uku yana renonsu yurabbihim yuzakkihim a tarbiya da a taskiya muka ce ma'anarsu iri ɗaya ce malaman tarbiya suna da makaranta biyu dangane da maganan tarbiya wannan kuma ilimi ne da yana koma ga mu ce psychology shin wai shi ɗan adam ga usuli mutumin kirki ne yake lalacewa a buƙaci a keɓo shi a gyara shi kenan tarbiyya gurɓataccen abu ne muke so mu gyara wannan makaranta ta farko kenan ko ko a tun farko ɗan adam allah halitta shi da halal allah halitta shi da naƙasu tarbiyya ita za ta kawo masa kamala wannan makaranta ta biyu kenan ladan wacce makaranta kake eh kana ganin dan adam daman na kwarai ne yanayi ke canza shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi kowa na kwarai ake haifuwarsa iyayensa su bai da shi mushriki ko su bai da shi kirista ko su bai da shi ba majushin amma kowa akan fitra ta musulunci yake haifarsa kenan kowa na kwarai ne amma bi'a ke lalata shi sai mu ce a yi tarbiyya a gyara shi ku yadda da wannan makaranta to ita ko ɗaya makarantar abinda take ce a kowa na da matsala haka Allah ya mutane amma suna buƙatar gyara shi yasa da ya zaɓi annabinsa sai ya aiko mala'ika jibrilu tun to annabi muhammadu yana matashi yana a ce yaro ya kwantar da shi ya tsaga kirjinsa ya cire wannan rabon shi dan a jikinsa ya wurge da shi ya zo da taft ya zo da tasa dauke da ruwan zamzam cike da hikima ya wanke kirjin ya wanke zuciyar ya kama ya dunke don haka shi kadai ne wanda ba ya da matsala don daman inda matsalar take jibrilu ya cire ya jiba da ita wannan makaranta ita ko ba kun yadda da ita a ku zaɓi guda dai da su kun ku yadda da waccan makaranta yanzu kun yadda da wannan to wacce za mu ɗauka eh ni ina cikin ɗaliban wannan makaranta ta biyu masu ganin cewa ɗan adam daman da illa Allah ya halice shi kuma a matsayin gwaji da jarrabawa ce ya gyara kansa za ka fahimci wannan in kana bibiyar alƙur'ani kaga abubuwan da Allah ya sifaita ɗan adam da su na dudduba na samu sifofi sun kai kaman guda ashirin wayanda Allah ya yi maganar ɗan adam da su alƙur'ani kuma ya sifaita shi da su wanda in babu tarbiyya to lalle ɗan adam da su zai tashi zan karanto wasu ƙila ba dukkan su ba a ciki kamar yadda Allah ta lakita wa khuliqal insanu da'ifa ɗan adam rauni gare shi kaga shi wannan raunin ne ya ba shedan da magani da tun farko kwakwara ne shedan bai sai wutar da shi kuma baka mamaki ya aka yi iblis ya sulale ya shigo aljanna ya yi ma annabi adamu dabara wa qasamahuma inni lakuma lamina nasiran sai musu da Allah nasiya yake musu bisa yaudara da cin amana saboda raunin da suke da shi kaga wata ayar Allah ya tabbata dan adam da abubuwa guda biyu da zalunci da butulci Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafa ni ba zan kirga su ba fina ana su ku kirga su ina son mu kai ga ko sha biyu ko abin da yafi ila ma mu kai ga ashirin innal insana lazalumun kaffa hakika dan adam mai yawan zalunci ne كما شد الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلمت يا داو أن ما قرب بطلتي دجاهل جميل دووتا شيني جهولا من كده صفة بيفاق كلا تفرقوا الضعف وخلق الإنسان ضعيفا تبيو ظلوم كفار تأوكو سيكتير ظلوما جهولا إنكو هذا نوم كسام ودكو بير فشي ما كان نسيوا أن أدم بطلني الله يأيت ما قد سكين القرآن وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان كفورا دان أدم يا كسنتي من يوم بتتي إن جاء الله أولو التي وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين دان أدم بتلني بتتي سأفيليك kenan tun ga halittar dan adam an halittar shi butulu me zai gyara shi tarbiyya wata sifa ta gaba shine Allah ta ce wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu ajula dan adam gaggawa ce da shi gaggawa ce da shi la yas'amu al-insanu min du'a'il khair dan adam bai gajiya da roƙon alkhairi wata rana in aka maka bushara da abu aka ce za a baka abu sai ka kasa bacci me yake ja wannan ajula gaggawa to a wannan ayat da na kawo la yasamu al-insanu min du'a'il khair talati wa in massahu sharru fa dhu du'a'in 'arib in matsala ta same shi zai kankan da kai yayi ta addu'a yayi ta addu'a addu'a mai yawa mai fadi dama ina san bai bukata fa أعرض ونأى بجانبه إذا مس الإنسان الضر أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه وإذا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا وإذا مسه الشر وإن مسه الشر بأن وإن مسه الشر وإذا مسه الشر وإن مسه الشر تفصلت nan ta isra'ila ke nema duk alarmomi sun yi kwataken to Allah ta'ala wa ta'ala ya ce ƙullau an tun tamliku na khaza'ina rahmati rabbi idan la'amsaktum khashyatal infaq wa kana al-insanu qatura ubangiji ɗauke su yace inda mun ba ku taskokin Allah to lallai da kun jimki hannaye saboda daman ɗan adam kullum an tattaluku na khaza'ina rahmati rabbi taskokin rahama ubangiji inda hannun jama'a suke Allah ce da sun damƙe su kun ga abinci da yake ana daɗewa ba a ci ba kuma ba a mutu ba sai Allah sa ‘yan adam suna da hannu gare shi kuma shi yasa mutane su suka zama rota ruwa su ma ana daɗewa ba a sha ba amma sai Allah ya rage hannun 'yan adam a ciki sai ya yi ƙoramu ya yi gulabe ya yi rijiyoyi ya saukar da ruwan sama haka ne ko ba haka ba amma a haka ɗan adam wani sai ka nemi ruwa a gidansa ya kulle famfon ya tona rija kuma ya ce ba a sha wa kana al-insanu qaturan dan adam marwaci ne to numfashin da muke shaƙa ba wannan kowace daƙiƙa kana buƙatar sa sai Allah ɗauki hannun mutane a kai don inda hannun mutane ke wallahi wani ya fushi da kai wani ma ba iya matarsa ya fushi da ita wallahi ran nan za ta mutu inda hannunsa numfashi yake a wata yar Allah ta'ala ce wa laqad sarrafna fi hadha alquran lin-nas min kulli masal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam ya kasance ya fi komai yawan jayayya sarakin kaga mutum na jayayya kawai bai yi tarbiyya bane amma haka Allah ya yi dan adam da jayayya wanda ya tarbiyyantar da kansa ya fahimci jayayya ba abin kwarai bace to shi sai ya gyara wannan suratul kafi kenan ko can ba mun karanta wa kana al-insanu ajula ba نفس التي خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين النبي كاتي زائد تسألت ويك يا من نبيك يوشتي يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها وقال له ويش لا يتاشي تعمل بك كما تتانا ديني يقول لك قاعدة خلق الإنسان من عجل an halitta ɗan adam cikin yanayin gaggawa saurikum ayati fala tastajilun duk ayin da kuke za ku gani kar ku yi mini gaggawa a suratu yasin Allah ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin husuma kada akwai husuma akwai rigima akwai gargama akwai jayayya سورة المعارج التي إن الإنسان خلق هلوعا كاغانا خلق دان أدم أنهل تيش هلوعا ما يهدما سألا فسر هلوعا من دون كلمة تيبه النووي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين سمى التربية كاغا صلى الله عليه وسلم تربية in sharri ya same shi ya fi kowa raki in alkhairi ya same shi sai ya tura cikin gida ya kulle kar kowa ya samu abinci muke rabo ba amma sai a ba liman a ce wannan na liman ne buhu biyar buhu ashirin na yan kwamitin masallaci a tabbatar na ibai da ladannai sun samu sai ya tura gida ya kulle bayan kwana uku sai na ibi da ladan da wasu masallatan su gafarta mala wallahi ba mu samu ci ai kuma na mun aika muku na ku wallahi malam bai zo gare mu ba halu'an ran hada ma ya sa cikin gida ya rufe Allah ta'ala ce innal insana li rabbih lakanud lakanud dan adam akwai taurin kai kuma walli rabbihi Allah ma yake taurin kai ki da halitta shi to kaga duk irin wannan sifofi mai suke bukata gare ka kai dan adam tarbiya don ka gyara kanka don ka canza kanka a wata rana lace kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam akwai daga dan adam akwai wato diga akwai zuba akwai girman kai an ra'ahu gana da ya ga ya wadata shikenan sai ya rika raina mutane ya rika wulakanta bil adama duka ɗabi'u ne wa'anda in ka yi gyara za ka gyaru wan nafsu ka tsifli in taftimhu la in tatruku shabba ala hubbin rada'i wa in taftimhu yanfatimi haka mai alburda ya ce fa rayuwar ɗan adam kamar jinjiri ce in ka bar shi ya tashar nono babu sadda zai daina amma in ka yaye shi zai yayi so rayuwar ka ga abubuwan da Allah ya halitta mata su amma da ƙarfi za ka fakke ka hana mata sai Allah ce balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira dan adam ya san kansa ko da yayi ta bada hanzari yayi ta bada uzuri wato ma'ana duk abin da muke muna sane da kawunan mu yanzu mutane suka zo suka aza ka suka ɗaga ka suka gwada ma kafi kowa daraja misali kai malami ne kafi kowa ilimi kafi kowa hikima ai kafi kowa iya wazi ai kai ne malami kai ɗaya ne malami na Allah balil insanu ala nafsihi basira ƙarya ne kai ka san kanka ka san abin da tsakaninka da Allah ko kuma kai mai mulki ne kana wawa shi dukiya kana barna mutane can suna mutuwa da yunwa duke su kana almubazzarantar da ita yadda kaga dama amma kuma sai fada su ce Allah ta rike ka duk ƙasa na addu'a ke ba ai wallahi ranka da in gwamnati wallahi ranka da ka ba sauran gwamnati kunya duk gwamnati yanzu sun rasa maya za su kare kansu saboda irin din mai ayyukan da kake balil insanu ala nafsihi basira walau alqama azira to kun ga ayoyin suna da yawa amma makasudi cikin wa'inda na kawo sifa nawa kuka fitar masu lissafawa to an wani ya kai ashirin da kai kana sha shida ni na san ba za su kasa ashirin ba wa'innan wa'inda na ɗebo kenan a cikin alƙur'ani amma na yi ka faɗi ba yau ba ina son a yi dirasa akan annabsul insan duk da yake ba mamaki an yi hannuna bai kai gare shi ba ya kamata a ce misali department na psychology amma fa inda akwai musulunci su yi wani bincike game da ɗan adam da ɗabi'unsa cikin alƙur'ani ya Allah ya sa ɗan adam amma wannan ba shi kaɗai ne natijar ba sakamakon ya kuma alƙur'ani ya gwada ɗan adam zai gyara kansa wannan shi ne mafi muhimmanci alƙur'ani ya kasa mana tazkiya ko kuma tarbiya kashi biyu akwai a takhliya akwai at-tahliya shine wani tabe Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah yace gafarta malam da yawan istighfari da yawan tasbihi wani aggaba sai in tufa yana da datti wanke sa aggaba in kuma yawon ku sa masa turare aggaba kun gane karatun kun gane at-takhliya da at-tahliya at-takhliya shine ka wanke kanka ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir thiyabaka anan malamai da suke ba wannan tufan na jiki ake nufi ba zuciyarka ake nufi wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر كقورة ما غماكا sau da ka tsarki da farko tazkiya ta farko da ɗan adam ke bukata ya tashi daga kafur ya koma mu'min tazkiya ta farko da ɗan adam ke bukata ya gano ubangijinsa ya tsaya gurinsa fika yau yunwa kake ji kwanke shirwa kenan ɗan adam buƙatarsa ta farko a wajen taskiya shine a takhliya ya kubuta daga shirka ya rabu da bin wani Allah ya koma ga Allah shi kadai sannan ya kubuta daga taba'iyya ga wani manzon Allah ya zamo manzon Allah ne kadai wanda zai dora shi akan hanya sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النبي شيني أبن كوين سو كينان تخلية تفرقو كبر قوة وجن كرنت وكا كما كرنت ومن الله صلى الله عليه وسلم نأكو تخلية تأكو كوينك كانك دقا تشوترك تأسق متانا kamar da lace wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kaga wannan ma ana sa ta cikin wannan ayoyi ashuh da da barwace ne tun halitta kan halitta ka da son mallaka abu to saboda in ka mallake shi raba ka da shi na da wuya zaka ga yaro ya dauko abubuwa ba ma masu amfani ba ce nawa ne baba wannan nawa ne son mallaka wannan son mallaka shi ke bayuwa zuwa ga rowa karka ba wani idan ya nisa sai ya kai ga hasada in wani ya samu ka ji haushi to a takhliya ita ce farko sannan me sannan a tahliya idan ka tsarkake kanka babu shirka babu bid'a babu sabon Allah ga ka kana bin manzon Allah ka kyautata mu'amalar ka da mutane sharrin ka bai isa zuwa gare su almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wanda musulmi ba sun kubuta daga cutar hannunsa da cutar bakinsa duk da bakinka ya zama kana aibanta musulmi kana zagin musulmi kana cin mutuncin musulmi to ba ka da tarbiyya to bale ya zan kai amfani da hannunka ka yi duka ko ka yi amfani da hannunka ka yi wata baka sigineta wadda za ta kwashe arzikin mutane dai sama da faɗi da su to idan tahliya ta samu sai abin da ake kira a tahliya ita kuma tahliya tarqiya ce ma'ana promotion ake so kai ma rayuwarka Allah ta'ala ya halicci rai innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi Allah ya halicci ran dan adam da sun barna dan adam da sun sharholiya yanzu da wani muke zagi a nan farfajiyar masallacin da ma ba ta ɗauke mutane mutane suna son su ga an yi zagi mutane sun su ga mai girma an zubar da girmansa mai daraja an ci mutuncinsa mutane na sun su ji ana a shari'a tun da na fara karatu da bakwai kabara ba amma inda na fara ruga a shari'a da yanzu mai za ku yi ba nasiha za ku yi ba fa a tara su kafarta malam karatu ne muke fa malam ku jera annabi ke ka ji tsoron la ina kabbarori za su su ingiza ka sai ka je kai dai to kana wannan amaratun bisu sai ka yi ƙoƙari ka yi promotion ka yi tarbiyya sai rayuka ta koma lawama fala uqsimu bin nafsi lawama ka fara zargin kanka kai amma dai fa ban kyauta ba ba wai yaushe zan gyara duk wanda rayuwarsa ta tashi daga ammara ta je ga lawama ya kusa ya tsallake ai ba sau ɗaya ba na ba ku labarin cikin magabata wanda 'yan fashi suka zo gidansa da rana ina ji wannan har cikin abokin fira na rubuta shi labari ne na gaskiya yana cikin sirwa lamin nubala na zahabi suka yi fashi suka ɗibi abin da suke so kafin su fita sai suka ji ƙanshin miya sai gudansu ya ce gaskiya fashi da yana bukata abinci saka ce saka je kicin aka ɗebo suka ci babban su bai ci ba sai mai gida ya ce masa a to kai labai me zai sa ba za ka ci abincin ba sai ta yi azumi niki yau litinin ce ma'ana duk litinin da alhamis yana azumi kuma yana azumin zai je ya fashi sai ce yanzu a wannan yanayi kuma kana azumin nafila sai ce ni fa duk abin da nake wallahi ina bar ma Allah kafar da zai gafarta kaga lawwama kenan ta faru ga Sheikh Alhassan Sa'id Allah ya ji kansa ta faru ga Malam Modi Abubakar da Sheikh Hamidu Dole kai duk sun rasu Allah ya ji kansu amma Salisu Imam Isa da shi a cikin motar yana nan da ransa ku tambaye shi limamin Isa local government limamin babban masallaci Isa da shi a motar in fashi suka fere su sai suka ga Malam Modi da katon rawani Allah ya ji kansa suka ce sarki ko alkali eh ko ko limami ya ce liman ne suka ce to liman zo nan ka zauna suka ware shi da suka ce bayan duk an karɗa hansar ɗin mutane suka ce ya duba nashi aka kira su malam hamidu dole kai na su salisu imam da yan kwamitin mu ne na shari'a wancan lokaci sai aka ce duk su ɗauki hansar ɗinsu aka ba shi makullin mota shi aka ce ya zauna aka yi fashi aka kare to abinda ban tunawa sun ba shi kuɗi kuma su bashi amma malam alhassan sa'id har kuɗi sun ba shi yaban labari alhassan sa'id jos Allah gafarta masa har kuɗi suka bai suka ce kafar ta mala amana addu'a Allah ya raba mu da wannan bakar ɗabi'a annasu allawama yana zargin kansa to inda duk ka fara gane kurinka ka fara gane aibinka to ka kusa samun takhliya to in ka kai ga amara mataki guda ya rake maka ka samu annafsul mutma'inna ya ayyata annafsul mutma'inna haka za a kira ka ranar alkiyam irji'i ko ranar mutuwa ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to saraka yan uwa wannan aya da Allah ta'ala ke cewa kad aflaha man tazakka kiran mu ne yake zuwa ga mai tazkiya mai tarbiya mu yi gyaran kawunanmu kuma ba mai bukatar gyara kamar mu saboda me saboda zamaninmu cike yake da fitintinu in rediyo ka buɗa sai ka jona abin da Allah ya haramta kai kana magana rediyo ma ga tanan cikin aljihunmu a basallaci muna music muryoyin da Allah yake tsananin kiyayya da su yake kyamar su amma ka so aljihunmu kuma wayan nan ta hannunka a yau babu bala'in da baka iya dawo a cikinta كثرة الفتن كثرة المغريات كثرة الشواغل وين بس نيسا انت متن ده الله يو سو نوني اكا متن استقيمي يا كوما منتكس limami ne fa ya koma kirista an yi wannan a ƙasar to ƙurewarta dai akwai limamin da ya ja sallah a ka'aba daga baya ya dawo yana bin 'yan rawa da 'yan kiɗa yan rawa fa da sharholiya intikas shi ne annabi sallallahu alaihi yake cewa lokaci zai zo wanda fitinu za su yawaita yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya qalil mutum ya tashi da safe mumini ne kafin yamma wani bala'i ya gitto ya kafirta ya lalace su wannan abubuwa suna sa mu tashi tsaye mai tarbiyya sannan tarbiyyar nan fa haƙƙin kowa ce ba wanda zai yi maka tarbiyya kai ne za ka yi makanka kana buƙatar da kanka ka yi tsaye ka yi gyara haka ne ko ba haka ba yanzu tambaye da ta rage ku yi mani ya zan yi tarbiyyar kaina sai mu rufe mu ci gaba da karatu ba sai mu ba da ansa wannan tambaya ba ba sun ba da ansar ta ko a tani tarbiyyar kaina na ce kuma suna faɗa ma kaina ne muna buƙatar mu san ya za mu yi mu tarbiyyantar da kanmu mu rage waɗancan matsalolin da ubangijinmu ya sanar da mu da su ya halicce mu akwai hanyoyi da yawa abu na farko ka fara gano ina matsalar ka take bahaushe yana ce laifin kura goma amma ban da ɗaukar waɗari hausawa yanzu ba su san waɗari ba ko kun san waɗari malam bello akawunta sarkin alazai menene waɗari ba ka san waɗari ba yaro kake ambasadan sunan miya waɗari asha malam bello eh hadda kai gaskiya hausawa ku tashi ku gyara yaren ku don an fara haidakin dinsa ne ya waɗari ka sani eh kun san mazari ya mazari yawa wanda ake kaɗami da shi kaɗa ko auduga don haka sai a yi mazari to wannan da za a kitsa a jera shi ne waɗari to kura tana iya satar nama ma wata satar waɗari don ba harkar ta bace to akwai laifin da an faɗa sai kace ni ba ni ciki an ce malamai suna hasada ni ce to na gode Allah ban shiga wannan kasuwar bari ban taɓa jin a raina don miwa ne shiga gaba ba kuma wallahi ina da iko ina sa kowa gaba ni bai taɓa damu na amma fa ina da wasu matsalolin ba wannan ba kuma na san su amma ba faɗa muku zanyi na dai faɗa muku wannan wallahi ba ni da ita wallahi ban taba kyashin wani ya ɗaukaka ba sawa'un bangaren ilimi ne ko bangaren kuɗi ne ko bangaren mulki ne ko suna yin suna ne ban taba jin don mewa ne shiga gaba garin ban taba jin wannan ba to shi kuma wani nan matsalarsa take wani fa duk inda ba shi allemu ba bai iya sallah wurin duk kungiyar da ba shi a min ba to ta yi mai kaɗan wannan cuta ce wani bai yadda da musharaka ba kwata-kwata don me zai kafaɗa da kafaɗa da wani to ai annabin Allah ɗaya haka ne shi ɗaya gaba ga kowa da kowa abin da nake so in ce a nan kowa ya gano ina matsalarsa wannan shine mataki na farko na tarbiyya in ruwa gare ka in kyashi gare ka in keta gare ka wani shi babba abin da yake so ya ga an yi wani mugun abu ya ta dariya cuta ce in girman kai gare ka in wulakantar da kai gare ka don ita ma matsala ce don akwai girman kai akwai girmama kai girmama kai abu ne mai kyau wulakanta kai bala'i ne kuma mai shi yana bukatar tarbiyya yana bukatar daukan mataki kenan abu na farko kowa ya gano ina matsalarsa take kaga wannan ya nuna kenan matakin farko naka ne ni ya ka in faɗa maka ka gano amma ni ai ban san matsalar ka wani matsalolin sa a fili suke wani na saboye suke amma balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san nasa aibi kowa ya san inda matsalarsa take wanda da kansa yake faɗe ne dai matsala ta kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi Allah ji kan alhajin Kano ko yace Allah kake da kuɗi Allah baka komai da kuɗi Allah ka bamu kuɗi sai ka baka gume ce kai roki Allah gafara yace to Allah kai mana gafara sai da ruwa wala yace ce Allah wala bai san Kano ba Allah Kano ba ta sai da kuɗi Allah ka bamu kuɗi mutane na ne ka san kullum sai dai wasa da su to wani shi matsalar sa mata shi babu bala'i babu inda Allah zai zarce shi kamar a ce lalura ta hada da mace jami'a nake aiki na san akwai irin waɗannan masu wannan matsalar in dai mace za ta yi mai karuwanci karuwanci a ofis ta rika maganganun batsa da shi to ba ta faduwa amma in za ta sha toka ta sa hijabi ta sa niqabi to in ta rubuce ilimin duniyar nan sai ya kashe ta shi kuma nan matsalar sa take na raunin sai ki so kowa ya gano ina matsalarsa take sannan rayuwarka ka tuhumce ta babban abin da ke ja mana matsala shine yarda da kanmu mu ɗauka cewa daidai muke mu ɗauka cewa ibadar da muka yi mata isa ni yanzu nan alherin ma da nake ma mutane wai anya kuwa mala'iku na da wurin rubuta min lada a takarda ta ita da ta ya kamata ta tare da diska wani kuma ya kwana yana sallah ya fita kai alhamdulillah wai ku anya garin da yanzu akwai wanda ya dare iri na shedan duk yana cikin hanyoyin da shedan ke gwada maka na saba wani lokaci a hotel in tashi in yi karatun qur'ani in karanta yazo biyar yazo bakwai haka sai sai kawai shaɗaya zai mini wai zuka cikin ɗakunan nan na hotela ko da irin karatun nan naka sai ce Allah ya la'ane ka bugu wannan da ya jefa maka shi virus ne wanda zai halaka maka aikin ya lalata maka shi ya bata maka ikhlas to kakka yadda da kanka kullum ka rika tuhumar kanka na uku kar ka tilasta ma rayuwarka yi mata adalci amma ka tilasta ma yi musu adalci ma'ana duk lokacin da haƙƙin wani shigo hannunka ya tsaye ka kubuta da gare shi ka tabbatar da ka mai da haƙƙin nan saliman aminan ganima inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha haƙƙi da kowa ya zo ga hannunka ka tabbata ya koma masa lafiya lau amma kai haƙƙin ka in ya faɗa hannun mutane kar ka tilasta sai ya dawo gare ka in kai haka ba za ka zauna lafiya ba duk wanda ya ce wallahi ni kowa bai isa ba wawa sarkin wawa yake ko a gidanka kace matarka sai ta baka dukkan haƙoƙinka wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba to idan ka yi wannan sai ka dawo waɗancan illoli da ka gano na kanka ila kai ka sulun ne kasala ta yi maka yawa da ka bara sallah sai hamma ka ɗauki ƙur'ani sai ka tuna ai ya kamata in diba whatsapp anya labarin nan na facebook lokacin da ka fara azkar sai ka ci a lokacin boa voice of america ta fara labarai komai ya zai yana da lokacinsa inda rauninka yake sai ka dawo nan ne za ka yi mujahada ka hana ma rayuwarka abin da tana son shi don ka hore ta iyayenmu sun ba mu wani labari wanda ban gashi a littafi ba kila kuma akwai shi ne ne ban kai ga karatun ba cewa mujaddidi usman radiyallahu anhu wata rana ya ji yana sha'awar gasashen nama kuma yana kiwo sai ce ji a kama tunkiya ko rago mai kyau mai mai a gasa aka gyara aka feɗe aka cire kayan ciki sai aka yi masa tare ne kana ba san tare ne wanda za a bankare yanzu kuna bankare kaji mu nan sakkwato rago muke bankarewa sai a ɗora shi rallaye kuna gani a kewaye ko a yi tare ne a babbaka masa wuta sai ya rika mai yana darara to idan kwaɗayi ya taso irin sai in ka gaji sai ya wuka ya zuba sai aka kasa tare ne aka kawo masa sai duba sai ce ya nafsu haza huwa walan ta'kulihi rai ga abin da kike son nan amma ba za a ci ba an ki a ci din yace aje ai sadaka to kaga sai ka gwada maranka ina so amma ba zan taba ba wanda yake wannan shi su ne zaka ji an ce sun tsinci makudan kuɗi sun nemi mai su sun bashi amma haɗamin me shi ba zai yi wannan ba ko ba ka haɗaman mai duk abin da ya zo halar da haram gangame ruge ne to sai ka yi ta ƙoƙari ka an samma mutane haƙƙinsu daga kanka amma ka hana kanka neman wato sai an baka haƙƙinka wani fa duk daga magana bai yafiya ko faɗa masa sai ya rama wallahi rayuwa ba ta daɗi haka nan jama'a ana son mutum mai kau da kai akwai cikin magabata wanda ce kau da kai shine tara cikin goma na zaman lafiya mana duk wanda yake sai ya lura da duk wani kuskuren da aka yi masa wani ko ga magana ka yi ne sai ya maka gyara to in ka ce kowa sai ka gano aibinsa kowa sai ya yi maka daidai kowa sai ya baka haƙƙinka wani ya yi maka ba daidai ba sai zo sai ya guto ƙarya haka don ya kubuta sai ka tada shi to ai na riga na sani sai ya ji kunya to bayan wannan sai ka ɗebo asifatul hamida sifofi na ƙwarai sai kai ƙoƙari ka tattara ma kanka su daga cikin manyan abubuwan da za su taimakon tarbiyya akwai kiyaye farilla akwai kammala ta da nafila babu tarbiya ga mutumin da bai iya ba Allah haƙoƙinsa da lada ya ce hayya ala sala hayya ala sala sannan kake jin aikin da kake so kake bukata shi wani kafinta cikin magabata in ya daga hama zai buga kusa ya ji an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce wannan kusa ba lokacin lokacin buga ta ya wuce ba zai bugi wannan kusar ba sai ya aje hama sai ya tafi zuwa alwala da sallah kai kuma lokacin da ake kiran as-salatu sannan kake ƙara tattakewa cikin bargo ko sai kai makanka tarbiya ka tilasta kanka duk abin da farali na Allah ne ka yi shi zakka wannan da aka dora ma mawadata da ka isko wani wayo yake ma Allah zai lissafa zai fitar da zakar amma sai ya sa ta cikin wani akawun ya aje idan kungiyar matasa ta unguwa ta zo cikin wannan akawun za a ɗebo a ba su idan gyaran masallaci ya tashi cikin wannan akawun za a yi wai direban sama in ya haifu a nan zai zai ba shi kudin rabu kaga ya ba Allah da hannun dama mai an shafinsa da me to kullum ka yi ma zuciyarka wa'azi cewa akwai mutuwa akwai komawa ga Allah to sannan ka yawaita nafifili ba abin da yake da tasiri wajen tarbiya kamar yawan nafila nafilolin sallah nafilolin sadaka nafilolin magana ma'ana magana mai daɗi nafilolin azka nafilolin tilawa wato abinda ba wajibi bane a kanka amma ka yawaita musamman zikirin Allah shine Allah ta'ala ke cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba abinda nake so kuma nake kusantu bawa na da shi kamar abinda na dora masa wajibi sannan bayan wannan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai bushe ba yana neman kusanta ta da nafiloli har sai na kaunace shi idan na kaunace shi zan zamo jinsa zan zamo ganinsa zan zamo hannunsa da yake damƙa da shi zan kare masa komai nasa in hana shaidan samun rabo gare shi to cikin zikiri kuma babu kamar istighfar babu abin da ke kore shi ɗanka ba istighfar gafala daga ambaton Allah gafala daga istighfari babu abin da ke sa shi ɗaya samu sa'a kaka masa Allah ya ce wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah za mu gwama shi da shaidan ya zama masa aboki saboda haka daga cikin manyi mai abun da ke taimakon shaidan a kanka ya ta sa ka sabon Allah akwai barin ambaton Allah to sannan kullum kare kai makan ka wazi kar ka zauna kai baka muhasaba in dare ka kashe wuta ka keɓanta ka yi nafila cikin duhu raka'a biyu ka zauna bayan ka kai ta tunani yanzu da mutuwa za ta zo min cikin daren nan kuma tana iya zuwa mai zan ce ma Allah lokaci kaza da aka yi kaza mai nai ya lamari na ya kasance a lokaci kaza da zai shiga jarrabawa kaza maki nawa nake tsammanin na samu akwai fa mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai tambaya munkaran da nakiri akwai azabar kabari akwai tashin kiyama akwai hisabi akwai tsallakar siradi akwai sharuwa alkausar ga masu rabo mu kenan Allah ya su kai taimakan ka wazi sannan duk aikin da za ka yi ka cire rabonka daga cikinsa in sadaka ka tashi kaga cewa akwai rabon wani ma'ana don wane gani ne mai da abin ka karkai bari sai an ji masar da babu shaidan ka ita idan kana son na filfili kuma ga masallaci cike da jama'a kuma gida ka yabinka azumi wannan in so samu ne duk da matar ka tantance lokutan da kake azumi ka cire rabonka bale rabon wani a cikin ibadarka shi yasa magabata in so yi aiki suka ce Allahumma la taj'al li ahadin min adal amali ghayrika shay'an Allah wannan aikin da nayi karka ba kowa rabo a cikin sa in ba kai kanka ba gaske abin da ke taimakon tarbiyya mu rage kasala mu rage yawan bacci mu rage yawan cin abinci mu rage yawan hutu mu sa mu rayuwarmu haƙuri maganar tarbiyya ‘yan uwa yawa gare ta sosai kuma take da yawa amma tun da muna da wata sura nan gaba wadda ita ce jigon tarbiyya to muna ya dakatawa a nan don mu kammala karatunmu na wannan sura ita ce wa shamsi wa duhaha ko tana nan tafi ne Allah ce a cikin ta Allah ran makaranta mana ita wa shamsi wa duha karanta mana Allah ran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها نعم والقمر إذا تلاها نعم.
والنهار إذا جلاها نعم.
والليل إذا يغشاها نعم.
والسماء وما بناها نعم.
والأرض وما طهاها نعم.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها غفر الله لأبويه to idan mun zo nan sai mu ƙara bayani game da tarbiyya saboda babu abin da muke bukata da yau kamar wannan kuma jama'a ba muna maganar tarbiyya ne don mu ce wani baka da tarbiyya a'a don mu kanmu mu yi wa kanmu wa'azi abinda Muhammad Abu Hamid al-Ghazali a Yawuddin yake Yawuluddin yake cewa ashaddu a'daika hiya an-nafs allati bayna jambayka duk makiyan da gare ka duniya ba su kai wannan da cikin kirjinka ba zuciyarka saboda ka sai kai gyaran ta shi yasa zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha kuma ina cewa a'udhu billahi wa na'udhu billahi min shururi anfusina Allah muna neman tsare daga sharrin kawunan kai kanka ka tuhumi kanka ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik to kaga duk irin wannan suna nuna cewa akwai bukatar tarbiyya bari mu fassara ayoyin nan daman dai dake mawdu'in su ne sai muka dan fadada kuma dai muku alƙawarin in Allah ya so nan gaba saboda ina so mu yi sauka da sauri ba zan koma bin wata sura in mata diddigi irin haka ba saboda ina son mu tantance tafsirin kalmomin su kansu amma dai duk inda magana babba take irin wannan akwai bukatar karin haske domin manufin qur'ani ba kawai mu zo mu yi zaune a ja a fassara ba a'a mu yi aiki da abin da qur'ani ke so kuma haka ne ko ba haka Allah ce kad aflaha man tazakka haqiqa wanda ya tazkiya yayi tarbiyyar kansa ya tsarkake rayuwarsa ya kyautata aikinsa ya kusanci ubangijinsa to wannan yayi riba wa zakara isma rabbahu kuma wannan da ya ambaci ubangijinsa fa salla yayi sallah ashe da zikiri da sallah na cikin manya manyan abubuwan da ke taimakawa ya tarbiyya wa zakara isma rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa haka ne ko ba ba haka nace wadazu وذكر اسم ربه فصلى يا امبتي سنن ubangijinsa kuma sai ya salla talace bal tu'siruna alhayat ad-dunya matsalar ita ce kuna zabin rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa alhalil lafira ta fi alkhairi kuma ta fi tabbata me yasa lafira lahira ta fi alheri saboda duk wani dadin duniya ba dadi ne kamili ba babu dadi cikakke a duniya in kana so ka gane haka ka duba irin murnar da ango yake ran da aka kawo amarya bayan wata shida ka kawo ziyara gidan ka ga zaman doya da manja da suke ka duba kuɗi wani ya samu kuɗi har bai san inda zai sa kansa da su ba amma in ya fara tona maka bakan cikin da yake ciki bal hiya daru bala'in wa imtihan فرهها وسرورها لا يدومان إزها والأملك عن صاحبها مسلوبة هموم وأحزان دنيا جدا بكنتك جدا بلائك لك الله والآخرة خير سنا وأبقى تافي وانزوها تافي دقيق منين الأورا يوكا دنيا ستين أو سبعين تومو الله يكارا من مكين دين to in kayi ɗari nawa za ka yi cikin kabari yanzu sayyiduna zai dubna sabit shekarar sa nawa cikin kabari shekarar sa 1400 sayyiduna Musa alaihi salatu wassalam shekarar sa 2000 cikin kabari can gaba an yi annabawa su annabi Ibrahim baka kokurunan bai da zalika kasiran Allah ya ce ko wacce baka ga shekara dubu nawa ne bai sani ba ya dai shaci fadi so akwai wanda da shekara dubu talatin cikin kabari ashe ta fi wannan tsawo akwai tsayin alƙiyama inda yawan wa inna yawan inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ujjun fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana akwai ranar da tsayin ya bi shekara 50 na duniya ashe duk sun fi duniya tsawo to in aka kare aka wanke aka sha ruwan alkausar muka shige aljanna to nan illa ma sha Allah a yi shekara dubu a ƙara dubu a yi wata dubun dubu sannan a yi miliyan a yi miliyoyin miliyan a gama a yi biliyon a yi biliyoyin biliyon a yi triliyon a yi triliyoyin triliyon a yi kwintiliyon a yi tai a yi tai har a kai ga ila ma la nihayata zaka wal akhiratu khairun wa abqa allati inna hadha la fi suhufil ula wannan wa'azin da muka yi muku cikin suratu sabbih to fa yana can cikin suhuful ula cikin takaddun farko an yi irin wannan wa'azi suhuf ibrahim wa musa takardun da Allah ya ba Ibrahim takardun da Allah ya ba annabi Musa wannan ya nuna alqur'ani shakun dumne duk abin da aka karantar a littafan na gaba Allah ya karantar da mu shinin amma nan yafi yasa Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi mun sauka maka littafin nan da gaskiya sannan yana gaskata littattafai da suka gabace shi sannan kuma yana shafe su zaka duk wani littafin da ya gabace na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikani ba mu bukatar sa domin akwai shi anan akwai abin da ya fi shi abin da babu anan kuma to shafaffe ne shi yasa Allah ta'ala ya ce annabi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi tabi ba wannan ba يوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم annabi kullum yakan zo ne da abin da adda sauki yakan zo da abin da dauke wahala ina jin yana cikin karatu wani jeko cewa wa sanu yasru sanu yasru wa yasruka lil yusra addinin annabi sauki ne da shi sauraka sufi ibrahim da sufi musa na cikin littafan da ya wajaba mu imani da su amma bai wajaba mu bi su ba don an faɗa mana abin da cikin su akwai shi ƙara da ƙarama babu su ko ka taɓa jin inda aka samu sufi ibrahim sufi musa ba walid jila ba ba a taura ba kai a taura Allah da hannunsa ya rubuta ma annabi Musa ita ga alluna ya bashi ita ce da ya ga ana shirka ya jiba da allunan ya manta dan adam kenan ya manta sai ya je ce ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si abin nan falqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay yaji ba da zai kama tsoron dan uwansa ya akai ka bari cikin shirka nisa baka bi ni ba hal Allah tattabi'ani afa sai ta amri قال يا ابن أم لا تأخذ بليتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن da in watse su in bi ka gara in tsaye hakuri suna nan ɗauki in ka taho ka isar da saƙo ka gyara su bar shirka su kuma ga tarihi wani shi zama maka muhimmancin al'umma ta zama kai haɗe Allah ka yi mana muwafaka da makaranta bisa wa Allah ka ba mu ladansu da mai kuskure ko tutuba harshe Allah ka yi mana afuwa da gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنه دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين